بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد mu cikin wannan masallaci da muke karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya bamu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana shi kuma mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi Allah ya kai lada cikin kabarinsa wato abu mafi daɗi shi mai wannan littafi na cikin manya-manyan malamai na farko-farko na abin nan na fiqihu a mazhaban Imam Malik wanda yana cikin manya-manyan malaman ƙarni na hudu kaga shekara wajen dubu ɗaya kenan so ya kasance zakara kuma a cikin al'amari na fiqihu mazhaban malikiya yana da wasu littattafai ma da ya rubuta bayan waɗannan To yau shine zamanmu na goma sha takwas, majalisi na goma sha takwas kenan, wanda ya dace da ranar ishirin da hudu ga watan Rajab, kuma ya daidai da ishirin da hudu ga watan ɗaya na wannan shekara 2025. To jiya mun yi karatu akan abin da ya shafi taimama. yau kuma za mu shiga sabon babi da yake magana a kan huffi wato shafa a kan huffi kun san muna cikin al'amari na alola ne kamar yadda aka so tun daga tsarki yanzu muna cikin alola to shi huffi wani nau'i ne na takalmi da aka yi shi wanda har yanzu akwai irin waɗannan huffi ɗin to amma mu nan ƙasashe masu irin ƙasashenmu nan ba mu faya amfani da shi ba an fi amfani da shi a kasashe wanda suke da da da yashi kwarai da kaman can tsakiyar wato kasashen asiya da abin da ya shafi gabashin afirka ana mai ana ana amfani da su a mazaunin takalmi to a ƙarƙashin hufi akwai abin da ake kiran shi jaura ba shi hufin kuma ana yin sa da fata ne ga baki ɗayan shi za a yi shi da fata ne akan sanya shi a yi tafiya da shi. Mun gane ko? To akwai ɗan uwan hukun wanda ake kira jauraba, shi ma ana yin sa da fata ne da kirtani. Mun gane ko? Ko kuma mu ce ma har da auduga. Yawwa akan yi shi da wannan amma dai dole kasan shi ya kasance fata, saman shi ma ya kasance fata. To duk hukuncin yin shafa a kansu ɗaya ne. sai dai almuhimmin abin da za mu sani game da su wato suna madadin takalmi suna madadin takalmi dukkanin mazhabobin nan guda hudu sun tafi cewa eh ana yin shafa kan hufi idza ta naqulihi idan an mai da shi shine mazaunin takalmin da ake tafiya a kai yawwa sannan kuma akan sa shi a ɗaure shi a jiki saboda addinin musulunci addini ne mai sauki Allah ya ce bai sanya mana wani abu cikin addinin nan min harajin na daga wahala ba. Mun gane ko? To sai kasance a ce kowane alolayen an zo sai an cire hufi an wanke kafa ya kasance abu mai wahalarwa akan shi mai yin wannan ibada. To sai aka ce idan ya zo yin alolan kawai ya shafi hufin sai ya yi sallah. Amma akwai sharuɗoɗi kaman guda biyar ga shi wanda zai saka hufi ɗin akwai sharɗoɗi guda biyar ga shi hufin da za a saka in sun cika wannan sharɗoɗi guda biyar biyar to shi kenan za a yi shafa akan hufi sannan kuma ibada wannan ibada na shafa akan hufi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da yake cikin muwadda malik hadisin magira bin shu'ba yace ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa masa ruwa yana yin alola mun karanta hadisin ne jiya ko eh a cikin muwadda yana sa masa ruwa yana alula da aka zo zai cire masa hufi ce a'a ba su na sa su ina da tsarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akai haka na hadisin nan na ibn umar lokacin da ya tafi iraki lokacin sa'ad bin abi waqas shi yake shugabanci a a can kasan iraki to har ya ce in ya dawo ya tambayi baban shi game da shafa akan hufi Nafis ya tambayi Umar bin Khattab kenan. To shi kuma Ibn Umar ya dawo ma ya manta har Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo na Madina ya same su sannan ya sake tambayan sayyidina Umar ya ce a ai in dai za a yi sahufi sai ya zamanto kana da cikakken allola cikakken tsarki sannan in ka saka hufi to daga nan kuma ya kai ta shafa a kan shi to kaga mun samu hujjan yin shafa akan hufi kenan wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam yace babu fil mashi alal khuffain wannan babi zai mana bayani kan shafa akan hufi guda biyu daga nan tun da aka ce masu alal kufaini shafa akan hufi biyu to ashe ba a shafa akan hufi ɗaya a ɓangaren ibada dole a kansu biyun za ka yi saboda dukansu ne ake sakawa wannan shi mai shafa ya samu ayyan saha ya yi shafa alal kufaini akan hufin nan guda biyu fil a zaman gida wa safar ko kuma hali na tafiya in yana zaune a gida ma zai yi shafa a kai in kuma yana hali na tafiya zai shafa a kai imam malik shine ya sa tauƙiti ya sa lokacin cewa mazaunin gida zai yi shafa ne wato na rana guda sannan matafiyi kuma zai yi kwana uku da hufi a jikinsa bai cire ba in ya zo lula kawai zai yi shafa a kai shine ya ce malam yanzu huma matukan bai cire wannan hufi daga daga ƙafafuwan shi ba, to zai ci gaba da yin shafa a kai. Wazalika, to ga ɗaya wasu daga cikin sharuɗa wanda shi mai risala ya kawo, ya ce, Iza ada fihi ma rijilaihi, wannan zai yi shafan ne, idan ya shigar da rijilaihi ƙafafuwansa guda biyu, ba da an gasalahuma bayan ya wanke su fi wudu'in a cikin allola wanda ta hilli bihi salat sallah ta halatta a yi da wannan allola ɗin. Ka san akwai allolan da kuma ba a yin sallah da su ba. Eh akwai allolan da za ka yi amma ba dama ka yi. ka yi sallah allolan da ka yi domin ka yi bacci wannan ba ka yin sallah da shi allolan da ka yi domin ka shiga kasuwa wannan ba a yin sallah da ita allolan da ka yi domin ka fuskanci hukuma wannan ba a yin sallah da ita mun gane ko yau wannan duk ba a yin sallah da su amma sauran alolan da kai domin sallan nafila to kaga duk wayannan su kuma ana yi ko alolan da kai domin sallan jana'iza ana yin sallah da ita to sai ka yi irin wannan alolan ka gama alolan tsaf ka wanke kafafuwanka duka sai ka saka huffi to in ka saka huffi shikenan sai aka zo kuma sai alolanka ta karye da alola ta kare ba za ka sake yin alola bayan wata sallah ta zo? To idan ka zo yin wannan alolan ba sai ka cire wannan hufi ka wanke kafa ba sai ka yi shafa a kan. Amma shi ne sharaɗin sai an gama alolan ga baki ɗaya an wanke kafafuwan duka biyu sannan a saka hufi ɗin. Ba wai in ka wanke ɗaya, ka wanke kafa ɗaya ka saka hufi, ka sake wanke na biyun ka saka hufi to ba za ka yi shafa a kai ba. Sai ka wanke su duka sannan sai ka so ma saka hufi mun gane ko wani yana ɗaya daga cikin abin da za mu fahimta a nan to shi ne ya ce fi wudu'in ta hillu bihi salatu to fa haza shi wannan wanda ya saka hufi din nan fa haza allazi iza ahdasa idan har alolan shi ta karye wa tawabba'a yazo zai yi alola to masaha alaihi ma sai yi shafa a kansu wa illa in ko ba haka ba to fala mun gane ko wa illa fala in ko bai sa su a ta wannan sigan ba to fala babu bacin shafa a kai bi ma'ana sai sa hukun ba tare da yayi alola ba to shikenan ba zai shafa a kansu ba dan ya zo sake alola yana da hufi yawa ana yin shafa akan hufi ne bayan ka gama alolanka shi kuma sharadi na hufin dole ne ya kasance ya rufe muhallin fardi wato mahallin nan na farilla shine ya ya rufe idanuwan sawu sannan sharadi na biyu ya kasance almashi alaihi zaka iya tafiya akan wannan hufi din sannan ka gani ashe idan ya kasance shara-shara kaga ya kasance shara-shara wanda ba za ka iya takawa ba kaga babu yin shafa a kai sannan sharadi na uku ya kasance zai yi almutaba'atu bibiyan tafiyan shine ka sa hukun bai kasance ya maka yawa ba, ka sa hukun bai kasance ya matse ka wanda ba zai hana ka tafiya ba. Mun gane ko wannan shine sharaɗi na uku. Sharaɗi na hukun ya kasance hukun an yi shi daga fata ne wanda ba mai najasa ba, bi ma'ana fata wanda yake na halal, ka san ko da mushe ne, ko da mushe ne, za ka yi amfani da fatan, shi na nan sarasar yake cewa iza dubigal ihabu fakat akura, idan an jema fata to ta samu tsarki, amma wane irin tsarki? Tsarki wanda za ka yi amfani da ita. yanzu alal misali akuya ta yi mushe, to za ka iya cire fatan sai a je ne, ka samu wajen saka kaya da sauransu, amma ba za ka ci ba. To irin wannan fatan kuma ba za a yi hufi da ita ka ce kai ba saboda ba dama ma a shiga masallaci da ita. Yau amma za ka yin ayyuka na al'adan ka da shi tara ruwa a ciki, tara abinci a ciki, sa kayayyaki a ciki. Amma ba za ka yi gafaka da ita ba, ba za ka yi hufi da ita domin hufin za ka shigo masallaci da shi a yau ba za ka yi hufi da shi ba da sauransu. To wannan dole fatan ta kasance cikin wato tsarkakakkiya na yankakkiyan dabba. Wayannan su ne sharuɗai na shi kan shi hufin da za a saka. Na faɗi wannan sharuɗa ne saboda akwai magana na biyu da za mu zo mu yi, wanda idan ya yi kama ya cika wannan sharuɗan sai mu ci gaba da shafa a kan shi. Mun gane ko? Sai kuma sharaɗin shi mai sa hufi ɗin. Dole ya kasance gairu masiya wato ba mai saban Allah ba ne. Mun gane ko kamar can mai yin kasaru. Ka san kasar in kana tafiya a za ka yi tafiya kana yin kasaru. To amma tafiyan nan naka yi ta kasance ba na saban Allah ba. Yawa to shi ma wannan hufi ɗin ya kasance ba mai saban Allah ba ne. Sannan na biyu ya kasance ya saka hufin ba da tamami tsaharatul ma'iyya bayan cikan tsarki na ruwa banda mai taimama yanzu mutum ya yi taimama sai saka hufi a babu batun cewa in ya zo sake yin alola zai shafi hufi domin ba tsarki ne na ruwa ba to dole irin waɗannan sharuɗan su ne abin da ake riƙewa wanda yau idan muka zo muka samu ga wani abu ya yi kama da hufi to sai mu ɗauko waɗannan sharuɗan mu saka za su hau in za su hau shi kenan sai mu yi shafa a kan shi in ko ba za su ba shikenan sai mu ajiye shi yanda ake bi a yi kiyasin abu akan abu kenan mun gane ko to shine nan mala yake cewa wa zalika idza adkhala fihi man rijlaihi ba'da an gasala huma fi wudu'in tahillu bihi salatu fa hadha idza ahadasa wa tawadda'a masa alaihima wa illa in ko babu wannan to fala babu bacin shafa wa sifatul masi to yanzu mun gama da hukuncin mun ji hukuncin shafa akan hufi da sharuɗan shi to kuma yaya ne yanzu ake yin shafa akai ina ne kuma ake shafawa mun gane ko wa sifatul masi siffa na yadda ake shafan shine an yaj'ala yadahu yumna me yin shafa zai dora hannunsa na dama min fawqil huffi daga saman wannan huffi ɗin min ɗarafil asabi'i daga saman yatsun kafan shi kaga wannan hannu na dama yaka ɗora shi a nan mun gane ko sannan wa yadhul yusra hannunsa na hagu kuma min tati zalika a ƙarƙashin kafan haka in ka ɗora shi haka ka lulluɓa ko ina summa yazhabu biyadihi sai ya tafi da hannayen shi ya dawo sama shikenan har zuwa inda hufi yake shine sun ya zabu bi yadihi ila haddil ka'abaina har zuwa idanuwan sawun nan to shikenan ya gama shafa to hakan nan kuma wa kazalika hakan nan yaf'alu zai aikata bil yusra da kafan shi na hagu zai sa daga nan sai ya tafi haka shikenan ya gama wannan shafa din kaga ai ba ce sai ya warware takalma ya hufin nashi ya cire ba domin wani hufin za a cire shi sai an yi gayya mun gane ko kafin a safule shi ta can wannan kenan malam ya ce ya ɓalubi yusra wai da aliyaduhul yusra yana sanya hannunsa na hagu fauka ha a samanta wal yumna ta tahu min asfali ha sannan kuma na dama ya koma ƙasa in za a yi shafa a kofi na hagu kenan wala yamsahu ala dinin amma idan hufin nan har ka riga ka taka tabo fi asfal a kasan nan to ba za ka yi shafan ba har sai ka goge shi eh aurausin ko kuma aurausu dabatin ko torosan dabba shine kashin dabba nan ma ba za ka yi shafa akai ba sai ka cire sai ka kankare shi sannan sai ka yi shafa a kai. Eh, hatta yi zilo har sai ya kankare shi, ya fitar da wannan. Eh, bi masin ta hanyar ya goge shi, au gaslin ko ta hanyar ya wanke shi. To wannan kenan wakila, amma wani zance ya ce wajen siffan shafan nan, eh, shi ne yabda zai soma zai soma yabda fil masi asfalahu min al ka'bayn ila atrafil asabi ba zai soma shafan daga nan kan yatsunsa ba a sai soma daga nan din sai ya tafi haka dalili kuwa saboda idan da akwai waɗansu abubuwa ma a kafan shi ya riga ya fitar da su yau amma idan ya soma daga kan yatsunsa ya dawo sama ai zai dawo da datti har jikinsa nan kama ya soma daga nan ya tafi to shi kenan ya fitar da su waje suka yi yawwa shi ne malam ya ce li Allah ya sila saboda kada ya sadu ila aqib khuffi a ƙarshen hukunsa ta sama shay'un wani abu min rutubati na daga wanda yake danye danye eh ma masa min khuffihi abinda ya shafo daga huffun nan nasa min min alqashabi na daga alqashab shine wato kashin dabba kamar rauta ne, amma wannan ƙashaf ɗin kashin dabba wanda yake bushashe, yau kaga ba zai dawo jikinsa ba. Ka san shi ma kashin dabba akwai wanda yake mai tsarki akwai kuma wanda ba shi da tsarki. Eh, wa in kana fi asfali fi asfalihi dinin fala yansu alai hatta yazilu mana ya sake dawo da wannan magana yace idan har akwai din wato shine laka a ƙasan hukun nan to ba zai yi shafa ba har sai ya gusar da shi wannan babi kuma ya zo ƙarshe mun gane ko shine babi da yi magana akan shafa akan hufi to me isa duk muka yi wancan magana shine yanzu an samu waɗanda suke cewa za a yi shafa akan safa mun gane ko za a yi shafa akan safa to duk abin da za su ɗora a kai ƙiyasi ne akan hufi kuma mun karanta hufin nan ya yake yaya ake yi da shi tafiya ake yi da shi shi yasa ai hannun ma ya zo a ƙarshe idan ya kasance a ƙarƙashin hufin nan akwai ɗin wato laka ba zai yi shafa a kai ba sai ya gusar mun gane ko akwai laka a ƙarƙashi an taɓa samun laka a ƙarƙashin safa ka gani ashe ya nuna mana cewa hufi fa tafiya ake yi da shi mu yana mazaunin takalmi ne a babu wanda ya taba sa safa ya ce to wannan safa yau na sa ta a mazaunin takalmi bata taba kasancewa mazaunin takalmi ba kaga to ita ko shi hurfi mazaunin takalmi yake saboda haka shine ake shafa a kai ba wai safa ba sannan mun faɗi siffa na shi wannan hurfi din ga da abin da ake yin sa ko dai kasance biyu ne in ma hurfi ko kuma jauraba yau ko kuma abin da suke kiran shi jarmu eh shi ma wani suna ne na jauraba din to a jauraban ne ake ɗora kuncin safa a kai mun gane ko amma idan ka duba littafin ibn kudama wanda ake kiran shi almuguni duk ya kawo wannan sifa yace dole sai ya kasance huffi abin da ake tafiya a kan shi sannan ya suturce wannan wayannan dai sharuɗai din saboda haka wayanda suke yin shafa akan akan safa su san ga mazaunin yanda shafa yake in sun yi yo kiyasinsa daga kan shafa akan huffi ne domin in kana so ka yi kiyasin wani abu akan wani abu to sai ya kasance sharɗan wancan abin zai iya hawa kan wannan yanzu alal misali sai aka yi safan da za mu iya takawa mu yi tafiya da ita mun gane ko an yi safan da za mu iya takawa mu yi tafiya da ita za mu iya yawo da ita. Mun gane? To shi kenan sai mu yi shafa a kan shi, tunda ya mun yi kiyasinsa a kan kofi. Amma sai kasance mun yi safan da ba za mu iya tafiya a kai ba. Mu ɗauka ko da ba na fata ba, yawwa, amma ba za mu iya tafiya a kanta ba. ba za mu iya kaza ba ba ta da kaza ba ta cika qualities na wancan abin da aka yi shafa a kai ba duk yanda muke so mu gyara ta ta zaman hufi ba za mu iya ba yawa sai ranar da muka yi irin wannan safa amma kun sani har yanzu fa akwai hufi din har yanzu akwai hufi eh akwai masu saka shi to in sun saka shi za su yi shafa a kai amma banda batun shafa akan safa a bisa abin da muke da shi na nassi to wannan kenan kuma duk inda aka ce a yi shafan nan akan hufi ne dalili kuma mun faɗi ga dalilin shi can cikin hadisi cikin muwaɗa daga nema bukari ma ya shi wannan hadisi ɗin saboda haka wannan shine abinda malam ya rubuta mana cikin wannan babi na shafa akan hufi muna fata abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda mai tambaya sai ya gabatar kafin mu yi addu'a na'am masu shafawa kan safan nan Mm.
ta ina suka gani wanda aka samu shi to shi mala bakar yana tambaya wai masu shafa a kan safa ta ina suka gani suke yi a kai to wannan kai su ne za a je a tambaya ko duk abin da za a yi in dai na addini ne to ya kasance ka gani eh, bi ma'ana kana da hujjan yi Qur'ani hadisi ko kuma abin da malamai suka ce mun gane ko wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi bi halatta ga shi baligi ya aikata wani aiki ba har sai ya san menene hukuncin Allah a ciki. Yawa, to menene hukuncin Allah a cikin wannan? Yawa, in akan wannan ne ga siffofin yadda suke, in muna da wani abu da mai kama da hufi wanda yake da siffofi irin na hufi, mun ake yin abin nan da shi shi kenan sai mu ɗora kiyasin sa akan hufi, in kuma bamu da shi to kuma ba batun shafa a kai. Na'am. صلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى